الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الحدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يومنا شابي أرجوة الصفر هجر رمضان الله عليه أفضل الصلاة والتسليم تبو تيدا تري حدودا أربعين دبيو wanda ya daidai da uku ne ko ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa idan ba manta ba jiya mun yi wato kaman dai sadauka gabatar da littafi akan wanda malam ya sadaukar mawa kuma mun yi bayani gurgudan hali akan abin da muka fahimta to yau za a yi shimfiɗa ne at tamhid shimfiɗa game da abin da ake so a gani a cikin wannan littafi malam ya ce bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd kada a tsaya a dade sosai yace sa'atahaddasa fi hadhihi al'ujala insha Allah a cikin wannan wato a gaggauce wato cikin gaugawa zai yi magana a dunkule kenan a takaice zai yi magana in Allah ya so musta'inan billahi subhanahu wa ta'ala yana mai neman agaji daga Allah tabaraka wa ta'ala wato yana neman agaji Allah ya bada agaji akan wannan aiki domin duk aikin da mutum zai yi sai da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ake fara da bismillah saboda duk wani abu mai daraja ana so a fara shi da bismillah saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a ciki babu wani abu da za a rika yi ba a kiran ambaton Allah a ciki ko a ce ba ma maganar ambaton Allah a ciki kamar yadda ilmaniya suke yi su ce rayuwa daban addini daban kada a kira sunan Allah a ciki face abun nan sai ya zama mai yankakka albarka Allah muke roko da ya taimake mu ya cusa mana tunanin ambaton Allah a duk halin da za mu samu kanmu wannan kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka malamin yana jawo hankalin mu akan wannan saboda haka duk kuma abin da za ka yi kada ka ce wayanka ne zai fitar da kai ko dabararka ko ko saninka sai abin da Allah ya so abin da ka sanin ma in Allah bai ga dama ba sai ka zo ka kasa faɗinsa mun yi karatu da kunan cikin wasu daga aka yi maganar lokacin da muka yi maganar talimin muta'allim mutum zai koyi ilimi ya iya amma saboda Allah bai karbi abin ba sai ya zo wajen yi sai ya dilili sai ka san komi kan shi kuma bayan ya sani amrun mumkin to saboda haka sai komi mutum zai yi nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wasailahu azza wa jalla sannan kuma ina mai roƙon Allah mai buwaya da ɗaukaka an yulhimana jami'an muna fata Allah ya cusa mana jami'an gaba ɗayan mu an rushida wasawat wato abin da yake shiriya daidai kuma abin da yake kan daidai wanda za a yi daidai wa an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda za su ji magana su saurari abin da ake gaya musu sannan su bi mafifici daga cikin wannan abu qala ta'ala rabbana alayka tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir wannan jawo hankali ne ake mana mutum bashi da wata dabara ka sallama ma Allah ko menene na rayuwarka baka da karfi baka da wayo baka da mafaka baka da wurin gudu sai dai wurin Allah tabaraka wa ta'ala shine kadai wanda yake da sifar da ba mai sifa irin tashi wanda duk wanda ya gudu daga wurinsa to ba wurin da zai je kuma sai wurin shi shine kadai a zagaya ka zagaya ka je duk inda zaka zagayo to dole sai dai a koma wurin shi ko ana so ko ba a so sai sa ake cewa la malja wala manja minhu illa ilaihi babu wani wuri la manja wala malja ko man malja wala manja ko ba wurin mafaka ba ladewa ba wurin komawa sai wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wurin shi kawai ake zuwa to mutum duk abin da zai iya sa wannan shine rabbana alayka tawakkalna ya Allah gare ka kawai muka dogara wa ilaika anabna kuma zuwa gare ka muka koma muka mai da al'amarin mu gaba daya wa ilaikal masir sannan kuma makoma zuwa gare ka take idan rayuwa ta kare gaba daya dole wurin Allah za a koma ko ana so ko ba a so ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa ina so in jawo hankalinku kamar yadda malam ke so ya magana yace mahiyar duniya wai wannan duniyan nan da ake ta rikici akai har ake kashe-kashe akai har mutum yake iya sadaukar da komi nashi saboda ya same ta babu wani abu yau an wayi gari al'umma kusan ba wani abu mai girma a wurin su inda game da maganar duniya ne idan dai dan su samu duniya ne komi suna iya yi komi suna iya bari suna iya sadaukar da komi nasu ta dalilin samun wannan duniya to wai wannan duniya ita wace ce walima khuliqna fiha kuma saboda me ma aka halitta mu ciki shin saboda mu zo mu zama ƴaƴanta ko ko saboda mu zo wurin ta zama mana kawai sanadin tsira a can wama huwa masiruna kuma menene makoman mu bayan an gama zaman duniya wadhalika fi kalimatin muqtasiratin wannan za a yi magana akan wannan a yi mana bayani a cikin kalmomi 'yan dunkulallu wanda mai hankali zai gani ya'tabiru biha ulul albab waɗanda suke masu hankali masu tunani su suna iya ganewa in an masu bayani domin mai hankali an ce alkayyisu ma bil isharati ya fahamu ko al'aqil mai hankali ai da ishara ma yana ganewa in an masa ishara ma sai ya gane in an masa wani ishara yakan fahimta ya fassara wannan isharar nan ya gane me ake nufi wannan mai hankali ne mara hankali shi ko wanda yake shi humqa yana daga cikin humuq shi idan an zo ma har sai an taka shi wani ko an taka shi bai gane wani ko kashe shi aka yi ma in ya bar hudu ba zai gane ba abadan kuma wannan dolanci ne abin da ke sa shi kuma barin Allah tabaraka wa ta'ala duk lokacin da mutum ko ni ko kai ka kalli kanka yanzu ba ƙara fahimta abu kake ba dolan cewa kake kare wallahi zunubi ne yawa zunubi ne zunubi yana dolantar da mutum ya sa shi ga abu kana gani tangaram ya kamata ya gane amma wallahi shi bai gane ba saboda duhun zunubi in ba kuma ta wancan littafin da muka karanta abin da ya karantar da mu kenan nuna mana illolin sabo abin da suke haifarwa yana daga cikin illar sabo ya dolantar da mutum ya zama dolo shi yasa kake ganin muke fama da halin da muke ciki yanzu zunubi ne mana yawa muka zama dolaye saboda haka dole ne ya zama na abin nan ne saboda haka dole ne idan aka ga mutum ya ga yana ta zama dole bai gane abu to ya tuna da abin da yake na zunubi saboda ai an gaya mana nan ku duba lokacin da aka kama andulus lokacin da aka kama andulus din nan sai da aka kai gafa mutum zai zo a kama shi a kwantar da shi a sa mata su rika yanka maza mata ke yanka maza amma wuka ta dakushe ta kasa yanka mutum a ce bari a je a waso ka a dawo ya kwanta ce to bai gane ya ruga ba ba sani ba ko an gane bai gane ya ruga ba ya tashi ya ruga bai gane ba kuma na san kun gani mu ma mun gani shahidu ayi lokacin da aka yi wancan rikicin na na na na, Jos in ba ku manta ba ku duba fa za a zo a kama mutane a zuba cikin pickup ga sunan suna ganin ana ta kashe wasu amma a sa mutum cikin pickup yana gani ba a daure mai kafa ba ba a daure mai hannu ba amma yana zaune a pickup wai mutum ba zai tsalle daga pickup bai ruga injiniya kuma yana gani ana kashe mutane yanka su ba ake tsayi an tara su a pickup za a kai wurin da za a kone za a kashe su gaba daya amma mutum na zaune a pickup ba a daure mai kafa ba ba a daure mai hannu ba amma yana zaune yana kallo ya kasa gudu aka taho aka yi maganar yan boko haram za su tara mutane a wani wuri mutane da yawa ba a tsare su ba ba bindig ko bindiga ke akwai in kuka tashi kuka ruga gaba ɗaya duka za a harbe amma suka je suka tona rami sai a tado mutum a kira shi a ce sai next mutum ya taso ya zo bakin rami ya kwanta da kai shi a yanka to tunda na san cewa in na je ramin yanka ni ma dama za a yi na ga an yanka wannan an yanka waɗancan an yanka wancan ba afuwa ake ba kuma sannan a ce in taso in zo wajen ramin da kaina in kwanta kamar yadda ake yanka rago a yanka kana gani in ba zunubi ba me zai sa ai haka domin dai na san tun da kashe ni za a yi ba gare in ruga ba a harbe daga can din ma abi ne da gudu a harbe amma ka tashi ka je bakin rami ka kwanta da kanka a dauki ka zabga ma wannan ma na zaune shi ma a ce taso kai ma ba haka muka gani ba aka yi ni ke sa wannan in ba zunubi ba wannan dolancin wake yin shi ba in ba wannan ba to sai dai ko kajin nan na agric su ne na gani su kam dan an ga dan dai daga ana yanka dai ba za ta ruga ba ba ta komi sai ma ta zo da kanta ma wurin ta zo ta ga jinin ma ya ba ta sha'awa ta ruhu ita to da kanta to wannan kaga ko kajin nan shi yasa mu ma muka zama irin su saboda abinci kanshi yana da illa ga mutum kamar yadda kaya suke da illa ga mutum to so na kaga zunubi zunubi muntahal musiba ce ina ga a cikin kitabul ilmi ne in ban manta ba na Sheikh Salih Al-Uthaymeen yake yake ba da misalin nan yace yanzu saboda zunubi komai ma ya canza yace za a zo da kaza agirtin nan da mage ana zuba masa abinci a wuri ɗaya suna ci kai daya za a yi a haɗa mage da kaza a wuri ɗaya su shiri da hau wani mawaƙi ko ko a haɗa kare da kura kai da kana ganin za su yi har mawaƙi ya waka ce kana so ka kama kare ka haɗa shi da kura in ka za ka ga abin da zai faru kare in yaga kura mutuwa ma zai kafin ma ai wani abu ya ma mutu kura ni na sani da wayo na an yi lokacin da ake in ana kiyo kare da in yaga kura da ma mutuwa zai sannan kura idan ta zo ta tarar da ɗan ƙaramin ɗan akuya bata ma taɓa shi ba in ta tsallaka shi ta ta kusa da shi shi ma mutuwa zai daga kwantan saboda bala'in koranta to amma yanzu ba ni na taba ganin tumaki suna kallon wasan kura an zo da kura su ma suna so a basu su je su gano ma inda da ne da sun ji kabu daga nesa in suka ji warin ta gace su ji zai mimmike tsaye sun ji da an ga gashin su ya mimmike sun girgice za a ce kura ko ta gitta ta waje jannan amma yanzu ba ta saboda ka sarayyar tilashiya haka kuma komai canza kauna ka gani yanzu saboda kuɗi mutum ba wanda ba zai bada ba zai iya bada maman shi zai iya bada baban shi zai iya yanka ƴaƴan shi zai iya yanka kowa da aka ce yayi in dai ya riga ya kwallafa ma ransa sai ya samu kuɗi kamar yadda su wani suka samu babu abin da zai zama masa a ce illa babu shi a ce a togace wani abu da za a gaya masa a ce saboda wannan kada shi ya ce banda wannan babu shi ko matsayi sai da neman matsayi wani in ka ganshi akan matsayin da ka ganshi ka bar shi kawai da matsayin nan Allah kada ya san abin da ya kafin ya zo nan saboda haka shine abin saboda haka duka waɗannan za a yi bayani akan yadda duniyar nan take amma fa sai masu hankali za su gane mu gama karatun nan wanda Allah bai so shi ba ma zai yadda ya ji ba ma balle يعتبر بها أولو الألباب كما قال تعالى ولمن خاف ولمن خ... لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد wannan su ke gane abu ga wanda ya kasance yana da zuciya zuciyan nan wanda take mai kyau wankakka wa alqa sam'a sannan kuma ya ba da saurare yana so ya ji din wanda bai so ya ji ko ya gama an tsare shi an zo da shi dole ya bai ga dawo ba zai ji ba ba zai rike ba kuma wa huwa shahid yana halarta kenan ya subhanallah malam yana mamaki yace ajibtu liman alqan ayqana bil maut thumma huwa yafrah wa ajibtu liman ayqana bin nari thumma huwa yadhhak wa ajibtu liman ayqana bil hisabi thumma la ya'mal wa ajibtu liman ayqana bil qadri thumma huwa yansab وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها مع بأهلها ثم اجمعنا إليها wannan sai mu ji malai ya ce akwai ban mamaki na yi mamaki ga mutumin da ya tabbatar akwai mutuwa nan gaba a gaban shi sun huwa ya fura sannan kuma kullum yana murna na yi mamakin wannan to inda yanzu nan kaɗai za mu tsaya wani mamaki ne ba za ka yi ba tunda za ka ga mutum da hurhura wallahi wani lokaci idan ka kalli mutum ka gan shi da shekarunsa da kurkurarsa ka ga irin yadda yake jin daɗi sai abin ya rika baka tausayi ka ce wai yanzu wannan kau ya san shekarun shi sun kusa karewa wani bai ma iya komi ba a addini bai iya karanta qur'ani ba bai san komi ba ya kai shekara saba'in ko ya ma ta san mu wuce saba'in ne amma shi yanzu abin da ke gaban shi ma rigima akan duniya har yanzu bai ma san cewa wai wannan ya ma kusa tafiya ba ku duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa al'ummar sa fa 60 aw 70 yace qalla man yujawizu shekara al'ummar sa 60 ko 70 yan kadan ne suke tsallake ta amma mutum ya kai 80 ma ba shi da hankali shekara 80 mutum da shekara 80 wani na mutuwa saboda mudun shinkafa biyu wani na mutuwa saboda yanzu koran nan da naga an nuno wani yaro a Facebook yadda idan shi yake abinda ake nema fa dubu hamsin ake nema shi baban ya samu dubu arba'in dubu casa'in za a yi masa aiki an ce idan na nan wannan kululun ne fito shari ana sa masa aiki a Cameroon mana neman dubu hamsin yanzu ake nema ku duba fa al'umman nan dubu hamsin sai an ci wuya ana neman ta cikin duniya sannan a samu a yayin da wasu suna nan suna ta lalata kudi a banza har mutum ya kai waɗannan shekarun wai ya kwashe kowa da nashi wai tafi ba inda zai je bikin birthday sai a ingila to ko kudin jirgin nan nawa za su a ɗauka ma babu wani abu kuma a ɗauka ma kudin shi ne duka wannan kada ma mu zargin abin da ba mu sani ba mun kaddara mun yadda kudin sa ne ma kudin shi ne shi amma ko kuma can ma yana ma da gida ba sai ya biya kudin hotel ba ai dai ba a kafa aka tafi ba ko kuma ko jirgin su ne sai an zuba mai mai ayyata fitar kudin da za a zuba a je tun ingilan a dawo kadai bai sai war yayi maganin wasu matsaloli na wasu na al'umma to a shekara 80 to ni ban san yanda za a yi ban sanar da mai shekara 80 ake masa uzurin yayi hankali ba wanda shekara 80 murna kullum yaro ne fa karami Hassanul Basri ya gaishe wata rana yana ta dariya yana ta murna yana jin dadi ya yi mai tsaya nan tun da na biyun ne dariyan da wane ne ga na biyun na ajibtu liman aikana bin nari sun mahuwa ya zahak ina mamakin wanda ya sakankance akwai wuta yana ta dariya ya ga yaro yana murna ɗayan kenan na biyun ga dariya yana yi ya wuce ya dawo ya ganshi yana ta murna yana dariya ya tsaya ya kira shi ce kai yaro na wuce kana dariya na dawo kana dariya kana jin daɗi wai ka samu sako ne daga sama cewa an gafarta ma ka samu aljanna yaron nan yace a'a yace to menene na murna menene na dariya da kake kai na me kake ta wannan murna kana ta dariya yaron nan da yake cikin masu jin magana ne ba irin na yau bane sai yace ayyuhal imam nayi ma alkawari daga yau ba zan kara dariya ba kuma aka ce yaron nan ba kara ganin dariyarsa ba har ya mutu ya koma zuwa ga Allah ya kake gani murna mutum ya wuni murna ya kwana murna wai ya ji daɗi wai yau musulmi ne wai har wai yana murna wai ya ƙara shekara ɗaya kuma bai faɗin nawa yayo don ka a gane har yanzu mahaukaci ne sai ya ce wai ya ƙara addition one plus akan shekarunsa one plus akan shekarun to nawa ne na can kada ya faɗi ya ce to hamsin da ɗaya kenan ko sittin da ɗaya ce har yanzu sittin kana mahaukaci sai wannan ya tara kowa wai ana yi masa buki wai ya shekara 60 maimakon ya kuka tun da yanzu ba ƙara zama duniya ba yi ba da ya ƙara ɗayan ƙara barin duniya ya yi amma wai kuma dan mutane ba su da hankali wai murna suke suke yi a irin wannan su ƴaƴa na taya ka murna mata na taya ka murna to muna murna ka kusa tafiya kamar mana kaya to da ka ƙara one plus daga inda za ka yanzu ka ƙara barin nan one plus ka ƙara nufa kabari mu kuma mu ja kaya shi kuma maukacin yana nan yana dariya hai ana zuwa mai abu yana sha akwai wani ma gaban da na gani wanda ya fi kowa gabanci shi matan shi hudu ma ya zo ya bikin birthday din da yayi sai aka tara matan ba mai shiga ko gyale ba su ba su duka guda hudu wai matan shi hudu yasa aka zubo mai giyar su tunda dole menene ko ma dai menene ya fi kaba da kwalbar shi da ka gani kai ka ta giya ce to mu dauka ba ba giya ba ce amma ya ce to ta farko ta fara zubowa ta dura mai a baki ta farko ta fara zubowa ta dura mai a baki ya rungume ta aka ce saura ta biyu ita ma ta biyu ta dauka ta zuba ta dura mai a baki kowace ta sa hannun hagu dama dan hagu ne shi mafiyaci ita ma ta dura mai kowace ta sa hannun ta dura mai ita ma ya rungu mota to saura ta uku ita ma ta uku ita ma ta hudu duk sai da suka gama ta dura mai yana tsaye sai su dauke kowace ta zuwa ta dura mai ya laita qaumana wai musulmi ne wannan zai kuma a Facebook sai ta a duniya duk ta gani matansa da ba wadda ta sa gyalle ciki kuma wai musulmi sunan shi to asalin ma birthday ma na musulmi ne to waɗannan su ne za su rika zuwa wai in mun samu matsaloli har mu rika cewa mai muka ai abin da muka bai da iyaka wallahi bai da iyaka dan dai shi Allah ghafurur rahim ne kuma afuwun ne shi saboda haka sai yayi kyale mu kawai amma in ana maganar damal damal an mun gama damal damal damal damal ko ina kuma irin waɗannan ko su ke wakiltar mu su ne shugabanni su ke wakiltar mutane wajibtu liman aikana bil hisabi sannan ina mamakin ga wanda ya tabbatar akwai hisabi gaban mu nan gaba za a je a bincike ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjaman wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru al asham is al wa yanzuru al asham minhu fala yara illa ma qaddam وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ba wani mutum face sai Allah ya yi masa magana ranar tashi alkiyama babu shi kowane ne Allah zai masa tambaya zai masa magana kuma shi da Allah ba wani wanda zai shiga tsakani ya mutum tafin da ya mai fasara da mutum shi da kanshi zai yi illa maganan aiki in ka duba dama ka ga aikinka in ka diba hagu ka ga aikinka gaba kuwa ba komai sai wuta ko a kare kai da ita ko a shiga sannan baya kana ka ce lan tazala wannan qadama abdin ala sirat hatta yus'al an arba ba wanda zai sauka daga sirati sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu duk zamu zo mu magana akan kadai karatun kafin karatu hau sirati a sauka to wanda ke tunanin wannan bai san yadda za a kwashe da shi ba wanda wannan dalilin wannan tunanin wannan wurin hisabin nan ya hana wasu bacci magabata akwai waɗanda kwata-kwata suke ganin dare yadda suka ga rana haka suke ganin dare saboda tunanin radda za a kwashe yadda za a kwashe da Allah wannan rana amma mu mutum kaman ma bai san za a ba wajibtu ai liman aiqana bil qadri thumma huwa yansaba ya ce na yi mamakin wanda ya yadda da ƙaddara ƙaddara amma kullum yana cikin shan wahala ƙaddara mun sha magananta ƙaddara shi ne samun wawa rashin mai wayo ƙaddara ce take sa ka ga mai wayo ya sa bai samu ba marar wayo ya samu to duk ko abin da aka ce ma in dai duniya ce a ce ma wawa na samu mai wayo ma bai samu ba kai ka san ba abin kirki ba ne sau da ba wani wuri bane wanda za a ce a abin nan kan shi to amma mutane na ta rige rige kai ku diba lokacin da makaranta wancan littafin nan a ya ma zo nan shi shi a riba ko yace yake cewa shi ya gamsu ne daga abubuwa da aka ce baya yace ya gane shi dai abu nashi bai zuwa wurin wani shi yasa bai damu ba sannan kuma na wani bai zuwa wurin shi sannan kuma cewa aka yaya aka ya zama mutum yadda ya zama ya zama bawan Allah yace ya zama ne saboda ina son amana abu hudu ne in ban manta ba yace ya gane nashi arzikin shi shine nashi bai zuwa wurin wani rabon wani bai zuwa wurin shi sannan kuma aikin shi dake da zai yi wani bai masa wannan sannan kuma yana jin kunya Allah ya neme a wurin da yake so ya ganshi kuma bai ganshi ba kun tuna ko yana jin kunya Allah na son shi yanzu ya ganshi a masallaci kuma shi bai masallacin yana jin kunya a je wani wuri wanda yake na fasikanci Allah bai so ya ganshi a wurin kuma shi ya ganshi a wurin yace shi shi yasa ya tsara wadannan to yanzu da muna wannan kadai da bamu tsira ba ka gane cewa kasanka bai zuwa wurin wani na wani ba zai zo wurinka ba sannan aikin da kowa aikinsa zai yi jiya muka yi maganar nan wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa saboda haka in mutum ya san wannan aikin ka kai shi zaka gani wani bai ma naka sannan kuma ka ce kana jin kunya inda Allah ke so ya ganka ya neme ka baka wurin sannan kana jin kunya inda Allah bai so ya ganka kuma ya ganka wurin to daga nan ba an tsara an sha ba amma ya ku auna ya kuke gani wa ajibtu liman ra'a ad-dunya wa taqallubiha bi ahliha kuma ina mamakin wanda ya kalli duniya da yadda duniyan nan ke juyawa da mutane ta daga ta sauke wannan ya sauka ya abun nan ba wallahi wani abun dan dai kawai in ya shafi wani ba dadi ka fade shi amma ni in na tsaya na kalli abubuwa sai tausayi ya kama ni duk da ba aibi bane rannan muna magana nan game da da marigayi sarkin zariya da aka yi magana da muka yi magana da wani cewa yayi ai shi ba yayi yayi wasiyoyi waɗanda zai hana kada ai ai rigima bayan shi nuna mai iyalin su wannan abu na Allah ne kad ayat da fanabi ala haddi ma kamaitu aka ce ya gina wani wuri ya ce ma iyalinsa su koma wurin saboda kada a samu a zo a gansu ma a wannan ba ana yin ko uku ne ko bakwai aka ce sun ko yadda fa naji ban sani ba amma dai haka aka gaya man dan nayi ira jiya shekaran jiya ne ina jin wanda yazo daga cikin muna magana da shi yake ce min sun ma tashi sun koma inda yace masa su koma nan sun bar gidan sarauta Allah ya ba wanda zai ba wannan kadai bai shi mutum wa'azi ba to kuma wanda zai zo ya shiga shi ma fa wata ran haka za a yi ita duniya haka take bi taqallubiha ma'aliya mutum zai gwamna yayi gwamna yayi shugaban kasa in ba a yi sa'a ba wata rana ya zo ya shiga cikin mutane ba amma san ya shigo ba ko ya fita daga cikin mutanen sai in wani da ya san shi sosai ya nuna ma ya ce wannan fa shine wani da yawa mutane za su baka labari sun je wani wuri sun shiga cikin lifta da su da wani gwamna wanda ya taba yin gwamna ba su ma gane shi bane sai an nuna musu to balle ko in ka je haji kana da wafi za a nuna ma wannan a ce ma wane ne wannan a ce ma da wane ne wannan a ce ma da wane ne yanzu sai ya baka abin tausayi wani ma yana tafiya da kyar da kyar wani sai ya dafa wani ya tashi kuma da can abin ba haka bane da muna gane yadda duniya take wallahi da bata rude mu ba wanda suka gane ta shi yasa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu zai ce ya duni ya ya ya duniya gurri ghairi rudi wani dai ba ni ba to wallahi ki rudi wani dai ce shi ba hawa bane saboda saboda saboda haka shi ke dai ki rudi wani kuma ai ba su bari ta rude sun ba to amma muka auna gani yadda muke mutum zai mutu saboda ita ya mutu kamar irin yadda shazuma mai kanyi ya ga daɗi kawai ya wurga ciki ya ce bari ma ya faɗa ciki sha zuma mai in ya ga zuma sai kawai ya lasa ya lasa in ya ji daɗi ya ga ana ɗauki sai ya wuntsula ciki kuma ciki zai mutu to ya fito balle daɗin ya more wa ajibtu liman ra'a dunya wa taqallubiha bi ahliha thumma ma'anna ilayha nayi mamaki ga wanda ya gane duniya ya ga yadda take juyawa ta sauke mutane ta daga ta sauke mutane yanzu ku kalla yanzu idan kana duba wannan independence da ake ta maganar nan ko ake ta nunowa ba da ka bude shafi sai kaga ana ta turo marigayi Umar Musa ba da jawaban da yayi irin wanda da ba a gane ba sai yanzu naga wata hira da shi da aka yi magana da shi aka ce ana yace shi yana mamakin mutanen da suke tunanin su tara su tara wata dukiya wai dan su ce su ba mu ƴaƴan su wataƙila kuma kun gani yace to shi abin da yake kallo kuskure ne mutum ya wannan tunanin saboda da kai kanka da kai ƴaƴan naka duka kai kai su Allah ne ya yi su shi kuma yayi ma kowa abin da ne saboda haka babban abin da shi yake ganin mutum ya kamata ya tanada na gaskiya tsakanin shi da Allah dan zaman duniyar nan tsoron Allah ai kaga wannan kadai ma yayi wa'azi ba ta rike microphone ne wa'azi ko harke littafi ba bai wa'azi ba amma da sai dai maganar mun gane sai yanzu bayan bayyana muke ganewa ay mal ilamu ay ilmal yaqin ku sani ya jama'a sani sani irin wanda yake abun nan ne cewa wanda ya gane ko ajibtu liman ra'a ad-dunya wa taqallubiha bi aliha thumma ma'anna ilayha sannan yana su ciki ko yace ilam ilamu ilmal yaqin anna Allah yaqulu kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai mai dandana mutuwa ce ko tana so ko ba ta so wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sakamakon ayyukan ku kawai ne za a cika maku ranar kiyama kowa sakamakon aikinsa zai samu ranar tashin alkiyama man zuhziha anin nar duk wanda aka nisantar da shi daga shiga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan ya rabauta Allah ka samu daga cikin masu rabauta wa mal hayatud dunya rayuwar duniya ba komai bace illa mata'ul ghurur sai jin daɗi mai rudi dan jin daɗi ne kaɗan mai rudin mutane wa min rahmatillahi bi ibadihi daga cikin rahmar Allah kuwa da yayi bayansa annahu kad akhbarahum bi annahum lam yakhlan yakhludu fi fi dunyahu yana daga cikin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala da ya bayyana ma bayansa cewa har abada fa ba wanda zai dawwama wannan gidan na duniya hadhihi allati awjadahum fiha wadda a ciki ne Allah ya samar da mutane to ba wanda zai dawwama wa anna kullu man lahu nafsun la budda laha wa an tazuqa al maut kuma duk wanda yake da rai jikinsa wanda yake da rai duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi mai rai to la budda an tazuqa al maut to dole sai rannan ta dandane mutuwa ai ai an tazuqa al maut mufaraqata dunyaha wa tarikatan wara'aha dole ne mutuwa sai ta zo ta ɗanɗana ma mutum wannan mutuwan nan sai ta ɗanɗana ma rannan mutuwa mufaraqatan duniyaha saboda abar duniyan dole mutum ya rabu da duniyan wa tarikatan wara'aha kullama tamatta'a bihi sannan kuma mutum ya bar duk abin da rannan ta ji daɗi da shi sai an bashi in kana so ka gane wannan ka ji tausayin mutum sai radda wani ya gina katon gida yana nuna ma yana cewa ka ga nan wuri kaza ka ga nan wuri kaza ka ga nan wuri kaza ka ga nan wuri kaza sannan kai kuma zuci ka kai tunani ka ce oh to Allah dai sabawan Allah nan gidan da yake da shi Allah kira ya shi wannan amma in ba haka ba a ce mutum yana da irin wannan gida a ce wata rana an ɗaukai an kai shi makabarta ɗan murabba'i kaɗan a ɗaukai a saka shi a ciki in ba ya sa ba kwanan ruwa yana makabartar nan in ka tuno da shi ka tuno da inda yake abin nan ya isa mutum ya ji tsoro ko ba za a dawo ba an tafi kenan har abada kai kan kaɗin in koya kake duk yadda kake in kana da naka ɗakin kana da inda kake kwanciya duk yadda kake ganin shi karami dai bai ya fi makabarta duk yadda kake ganin bai kai ko ina ba ya fi makabarta to ka auna inda kake kwanciya da gadon ko shimfiɗarka da mayafinka ka tuna da radda za a yakice su duk gaba daya aje babban abin da za a yi ma wata in an sama lufafa ƙara rufa ma wannan mayafin da kake rufa a kai ka makabarta ma za a dawo da shi cikin makara a nan na so shi a dawo da shi aje shi ma ya zama gado wani ma na yana so dawa an gama kenan ka tafi kenan ko kin tafi kenan abun wuyanki a warwaranki wane ninki wane ninki dukkan kayan nan da na kwalliya da kike goge fuska mace ta zauna gaban talabijin ta ai gaban madubi tana kwalliya tana kwalliya ta ci awa daya amma bata ci minti biyar kuma ta raka'a biyu na fila sallar duha ba bata ci wannan raka'a biyu ba to balle kuma ta karanta qur'ani to wata ta ma iya qur'ani ne balle ta karanta kuma sannan ana ganin ba damuwa a goge ko'ina a share ko'ina a yi kwalliya a yi kwalliya don saboda in miji gare ta ta ce saboda mijinta to wata rana za ku rabu da mijin ku duba da abin da makaranta ran na a cewa a tani atin fa qala ya muhammad ishma shi'ita fa innaka mayyit ka rayu duk yanda kake so amma za ka mutu wa habib ma shi'ita fa innaka mufariqu ka so duk abin da za ka so amma ka san za ku rabu wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bih ka aikata abin da kaga dama amma da shi za a saka ma wa alam anna sharafal mu'min qiyamuhu bil layli darajar mu'mini kawai tsayi wasa da daddare wa izzuhu istighna'u 'anil nas to ba sallah ko raka biyu ba ko raka amma kwalliya a gyara nan in saboda miji ne wata rana zai mutu in ko saboda dama a fita ne ma a gani shi yafi ma sharri وتاركة وراءها كل ما تمتعت به ذاك abin da dukkan abin da ka ji daɗi bihi wa annaha fatastahibu ma'aha al'amal khairuha wa sharruha abinda zai raka mutum lahira kawai su ne waɗannan abun guda biyu sai dai mutum ya zaɓi wanda yake so abu biyun nan su ne abokan rakiya waɗanda za su zauna da mutum sauran wanda suka yi rakiyar duk dawowa za su yi abu uku ke raka mutum makabarta yan uwansa dukiyarsa aikinsa biyu su dawo su baro shi da ɗaya shine aikin aikin nan na alkhairi ne ko na sharri kulwuha wa murruha mai daɗi ne ko mai ɗaci salihuha wa talihuha na kirki ne ko mara kyau mugu thumma tuwaffa hisabuha sannan kuma ai makowa sakayya wajaruha ai ba'da al-mamat wa yawm al-hisab abada hisabi wa tuwaffa hisabuha wa ajruha za a ba mutum sakamako da salada ba'da al-mamati bayan an mutu wa yawm al-hisabi bayan an yi hisabi wa anna al-fa'iza fi hadha al-yawm al-'asib wanda zai tsira a cikin wannan yini mai tsanani huwa man sayuzahzah anin nar shine wanda za a nisantar da shi daga shiga wuta wa yadkhulul janna sannan ba haka na shigar da shi aljanna wa bi hadha yakunu qad faza da wannan ne ko za a ce mutun ya rabauta li annahu ay qad a'adda fi dunyahu li hadha al-yawm domin yayi tanaji ba haka ya zaman sa ba a sadda yake duniya sai da ya tanajin dan wannan rana ay li hadha al-yawm عدته أي أعد في هذا اليوم أي في لأنه قد أعد في دنياه لهذا اليوم عدته وتزود بتقوى الله wato ya yi ma wannan yini ranan da za a je lahirar nan ya yi tanajin zuwa wurin ya kaɗebi kayan da ake zuwa wurin da su ya yi guzuri da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa ana ya miƙa wuya ya jawo ya bi wansa ali awamirihi ya saki jiki ya miƙa ya ba da ƙarfi ya miƙa wuya ba wani jayayya ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa amila bi sunnati habibihi wa mustafahu sallallahu alaihi wa sallam sannan yayi aiki da sunnan masoyin manzon masoyin Allah nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ke so ya yadda ya bi shi shi ma wa mustafahu zababban ne na Allah shi wannan bawa ya yadda ya bi ko baiwa alladhi lam yatruk fina shay'an ay yuqarribuna ila Allah illa wa qad amarna bihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar wani abu ba wanda zai kusantar da mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fa ya umarce mu da shi ya nuna mana ولم يترك فينا شيئا أن يبعدنا عن الله إلا وقد نهانا عنه bai bar wani abu ba wanda san abun nan zai nisantar da mu daga Allah tabaraka wa ta'ala face ya hana mu ya ce kada mu yi wa anna dunya ya ahibbati fillah jama'a duniyan nan ya ƴan uwana waɗanda nake so su saboda Allah wannan duniyan nan ku ji bi kulli ma fiha da duk abin da ke cikin ta dinnan mata'ul za'ila wani jin daɗi ne wanda kamar inuwa ne ka zauna cikin inuwa ta itaciya duk daɗin inuwan nan ka jira rana ta buɗe za ka ga kana zanne za ka ga inuwan nan ta tafi ta baka to kama haka duniya take zillun zahil wa annaha qad huffat bizinati wal ghurur sannan ita duniyan nan an keɓe ta ne da kwalliya da rudi abinda duk zai dau hankali ko ya ja mutum wa annan na'im alladhi la yazul wato ni'ima wadda ba ta kaucewa ba ta karewa innama huwa darul qarar shine gidan tabbata wancan lahira kenan wal istiqrar allati la budda li kulli hayyin an yarja ilayha kuma wuri ne wanda ba ba makawa kowane bare sai ya koma wurin shi yasa je nake magana da ake magana uqalaul majanin yace ya za a yi a ce mana masu hankali bayan gamunan Allah yana kiran mu ila daril baqa zuwa gidan wanzuwa darun na'im gidan ni'ima inda za a yi murna fiha ma la ainun ra'ad wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar duka an tara wannan amma mu kuma mun taru mun kankame duniya mutum an ce mai ya zo ya zama musulmi ya zama mumini ya zaɓi sunan ya zama fajiri mai laifi yadda da zuwa wancan gidan akwai hankali a wannan wanda ya halitta ka yana kiran ka gurin da za ka ji daɗi sannan ka zo ka ɗauki abokin halitta wanda shi ma halitta shi aka yi aka halitta shi magana shi kake bi kuma na mamakiyin ka ma na fa an gane mahalicci Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran mu ga inda zamu je mu zauna lafiya mu samu abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba ko a zuci ba taba sakawa ba mutum yake ansa wannan kiran yazo ya ansa wanda halitta shi akai halitta ka akai shine shedan ai halitta Allah ne shi ma sannan kuma aka bayyana mana inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir aka bayyana mana wannan shaytan din nan fa ku ji innahu shi makiyin ku ne makiyi ne bai bayyana nan kiyayya yana kiran jama'a sa ne dan su zama yan wuta tare da shi amma mutun ya bar wancan kiran ya yi kiran nan akwai gabancin da akwai maukacin da ya wuce wannan dan me ma za ka aure maukacin in ga waɗannan gamu shine wancan yace a kwanta mahaukacin nan mu ne mahaukatan kuma auna maganan ka gani so haka ga abin nan nan an kama wannan wa anna dunya ya ahibati eh ya na koma wa anna na'ima alladhi la yazul ita ce ni'ima ni'ima wadda ba ta gocewa ba ta karewa innama huwa darul qarar wal istiqrar allati la budda li kulli hayyin an yarja ilayha وقد كان خطاب الله سبحانه وتعالى مجانا الله تبارك وتعالى تاكسن ولا يزال للأقلاء كنجكو بزي قشي بقى ما سحنكلي والمتقين كما تطورو ينا نما تجنس أورا الله ما تقوى ولمن خاف رب العالمين da wanda yake yana jin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan maganan ba za ta bushe ba nasba ayunihim tana gaban idanunsu idan aka ce nasba ayun kamar misali yanzu nan ku kalle ni ba ina zanne nan ba idan ne rubutu a nan na dora shi a nan bisa da na zauna nan ba na ga rubutun ba shine nasba ayun a sa rubutu kamar inda kake zama ne in wani wuri ka fi zama in wane ne ka ɗauki wani alama ka rubuta baka gani a ofis ba irin maganganun sardaunan nan sai muka ɗauko wajen zaman shi sai sa let's we forget let's we forget sai ya sa shi a jikin wannan abin dan ya gani maganganu ake so kama da ka zauna kallo ne sai karanta magana saboda yayi wasu maganganu masu amfani sai karanta to shine nasbu ayun ka sa shi a gaban idon ka yadda ba za ka manta ba ka kafe shi a gaban ka kenan ka rubuta in a teburin ka ne ka rubuta in kai shi yasa wani in ya samu wata stika mai ma'ana sai ya lika ta a mota ko ya lika ta a bango ko ya lika a jikin wani abu saboda ma'anan ko jikin wayar sama yana iya bayan wayar sai ya lika maganan dan yin maganan ta burge shi ko ya sa a waya da ya bude wayar sai ya sa ko ya sa ta shi da screen saver nashi sai ban shi sai ya sa ta a jikin wayar da ya da wayar ta yayo haske wannan rubutun ne zai fara bullowa saboda maganan ta ba shi sha'awa to wannan shine ake so mu ba wannan ba mu sa shi nasba ayunina mu sanya wannan maganganun a gaban mu gane cewa za mu mutu labudda kuma za a yi hisabi wanda ya kubuta daga shiga wuta shine mai rabauta shine babban ni'ima ai ayunahum fi kulli waqtin wa fi kulli hin a kowane lokaci kowane wuri Allah tabaraka wa ta'ala yace fa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku jama'a gaba daya ku ji tsoron ubangijin ku tabaraka wa ta'ala wa khshaw yawman ku ji tsoron wani ne wanda zai zo la tajzi walidun aw la yajzi walidun an waladi la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a wanda wannan yini la yajzi walidun an waladi mahaifi baba bai iya amfanar da dan shi da komai bai ya amfanar da shi ku duba duniya wani lokaci idan duniya ne wani abin ma kana iya kai faɗa ka samu saboda ɗanka kawai ka ban masa saboda ya samu to a lahira ba wanda zai ma wani wani abu baba bai iya ma ɗan shi komi wala mauludun huwa jahazin an walidihi shay'a haka nan shi ma ɗan bai iya ma baban shi komi zai zo ya roƙai ma ya ce masa yiman ya ce gaskiya ne kai baban kirki ne amma ba zan iya ba inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah fa gaskiya ne abinda Allah ya ce zai faru la budda sai ya faru wala taghurrannakum alhayatud dunya dan haka kada ku bari kar ku kuskura ku bari wannan rayuwar ta duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi alghar kada ku bari wani mai rudi ya rude ku game da Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko ga baiti na النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير تاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها كنت النجانيكو النفس تبكي عن الدنيا وقد علمت rai tana kuka game da duniya kullum rai tana asara tana jin bakin ciki tana jin kaza in dai asarar wani abu na duniya bata samu ba wa kad alimat alhali ko rai ta sani anna salamata fiha tarku ma fiha kubuta in kana so ka kubuta daga duniya shine ka kakka damu da ita ka manta da abin da ke ciki ku duba maganar da muka karanta cikin dumawa salihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina abubakar lokacin da zai bar duniya aka ɗauko aka ce ya yi kwana uku ko sama da kwana uku bai ci ba bai sha ba aka ce to abin da za a yi yanzu bari a samu a nan bashi ruwa aka ce to ai ya dade bai ci abinci ba a sa zuma a cikin ruwan dan ya ji dan galmi galmi da aka zo za a bashi ruwa ya kurba aka tada shi zai kurbi ruwa ya ji kamshin zuma cikin ruwa sai ya fashe da kuka yayi ta kuka yayi ta kuka aka wasu kuka su ma suka yi ta kuka tare da shi bayan ya gama kuka aka tambaye shi aka ce menene kake ma kukan nan yace ya tuna ne lokacin manzon Allah yana raye shi ma gab da zai bar duniya yana kwance ya zo wurin shi sai ya ji yana cewa ilaiki anni ilaiki anni ilaiki anni yana ilaiki anni yana nuna da hannu yace na duba na duba ban ga kowa kusa da shi ba na dauka wata ce cikin matansa yake kora ko yake taki ta musifan yana taki ba ine ta gani ashe duniya ce bayan da ya lafa da tambaye shi na ce mashi ya rasulallah na ji kana cewa ilaiki anni ni ban gane komi kake nufi ba yace ai duniya ce ina so man nan ta zo ta ce man ga ta idan ina so in damke ta in yadda nake so tunda an ce a maida masa duwatsun tihama su zama zinariya in yana so duk inda ya sube shi yace baya so ita nake kora da na kore ta sai ta ce to kai kan kasha ka kubuce ban iya kama ka amma zan damki na bayan ka sayyidina abubakar ya ce to shine nake jin tsoro ko ni ne za ta damka yanzu ko ni ne ta damka har a ce na kai in sha ruwa da zuma a ciki to ni ne kenan za ta damka sai yasa na ji tsoro to in ko haka ne mu ai dumu ta ba haɗe mu tunda wani abu ne muke sha ba su ba ba ba zuman ciki ba kaza ciki mu ci mu sha mu ci da safe mu ci da rana mu ci da daddare so uku a rana amma har yanzu kuma ba ma godiya ba a ce kada mu nemi ƙari ba amma mu gode akan wanda aka yi mana malaka zan mu nemi ƙari ku duba fa yanzu na shawa da misali matashi sai zauna wurin mai shayi ya zauna ya ce a fasa mai kwai hudu a bashi indomi guda biyu sannan a bashi madara rabi ko ma guda ɗaya ya shanye ya ga biredi a yanko ya sa biredin wani hasa ya hada da bata ya sa bata a ciki ya hada duk ya gama wannan ya cinye ya sha an shuruwa kuma ya sha bayan ya gama kuma sai ya dauko waya sai lallata ya ce kai ai ba mu san dai halin da za mu zama ba a kasar nan to so kace kai ka cikin taurari wannan abin da ka ce ya kamata ka gode ma Allah ka san an yi waɗanda sun fi ni sun fi ka a baya sai ai wata ɗaya ma ba a kunna wuta gidansu to mutumin da ya samu wannan ba sai gode ba sannan ba haka na a nemi wani godiya ita ke tsai da ni'iman da mutum ya samu sannan kuma ta jawo wadda bata riga ta zo ba in an zo a raba da mutum amma muddin ba ma godiya to sai dai azaba ta tsare mu to amma auna ka ga yadda muke riga kaya tufafi kayan sawa mutum nan duk nan cikin mu nan yan muta nan dama da yawa ne zai kaji ko ko bari sai da yawa sun zo mu tambaya in an bude karatu mu dawo mu kara tambayan nan mu ce wane ne yake da taguwa da wando kawai guda daya a gida guda biyu two pairs riga da wando kadai gare in zai in zai fito wata rai in sun yi da sai ya wanke ya jira sun bushe ko kai ne to auna to amma kuma kullun kuka mata sai da muka taɓa yin tambayan nan har wasu suka ba da turanen zannuwa suka ce duk wanda zannan ta biyu ne tsakaninta da Allah ta san iya zannan ta guda biyu wani ya ce shi zai bata turmi kaza wani ya ce zai bata turmi zai bata turame ma a ba ba wanda ta zo muka ce a ji tsoron Allah wanda ta san iyakar ta zananta biyu ne guda ɗaya kawai in ta ɗaura ɗaya ɗaya na can cikin ruwa to ta fita gaya ma shugaba ba sai ta zo wurin ba ta je ta gaya ma shugaba ta ce ga ta nan za a kawo mata tura na zannuwa har yau sanarwar na nan bawa da ta zo to amma ba mu gode ma Allah ba la dara lil mar'i mutum fa bai da wani gida ba'da al maut yaskunuha ay la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha mutum bai da wani gida wanda zai zauna bayan ya riga ya mutu illa allati kana qabla al maut yabniha sai wanda ya gina kafin mutuwa ya asafa yanzu mutum da zai tsaya ya kalli duk ginin da yayi ya gano cewa in fa bai aika da irin wannan lahira ba ba irin wannan gidan zai zauna ba yanzu ko a duniyar nan mutum yana so ya gama ginin gidan shi a hana shi tarewa ko ko ya gama gina gidan mai kyau sai radda zai tare a je a kwace gidan a maida shi cikin bukka wai ya ma fa samu gida kenan ya mutum zai ji kai wani a ce ba ma wai a ce maka wai a tare ya gama dai gidan shi a dauke a kai shi kowane gida a ta zauna in dai ba ɗari bisa ɗari ya gano wannan ya fi wanda ya yi ba wallahi ba zai ji daɗi ba kama mutum zai gina gida a nan mai kyau ya tsara mai kyau ya yi tsari mai kyau wurin kwanan shi inda zai gana da baki in yayi bakin wurin kwanan bakin ga ɗaki ga abu mutum har ya je ya sau abin da zai rika tsugunawa yana yin fitsari a yana yin bayan gida wai shi jakuzi ya sau da can ana dubu ɗari biyar yanzu har ya kai hadda na miliyoyi miliyoyi nan aka nuna mana gashi nan an yi wani na gol miliyan ashirin da bakwai kuma wani ya sau mutum ya zauna cikin miliyan ashirin da bakwai ya rika fitsari yana kashi a nan duniya ya shiga ciki wai ana mai wanka ranan da ya mutu kuma sai an gayyato waɗanda da suke iya zuwa wurin shi kusa kusa saboda yana dare wallahi ba kasafai suke iya mutum wanka ba sai a samu wasu kawai waɗanda laborori a ɗauko su zo su ne yau suke iya yin wanka su ba sa jin tsoron ga su sun saba sai su yi mata wanka amma wanda ke zuwa kusa ranar bai iya zuwa da an mai magana sai ka no no no no no ku je kawai a gama a gama muna daga nan a gama a kai makabarta a dawo kuma mutum bai aje ma kanshi komai ba a lahira akwai haukan da ya wuce wannan man asara alfani alal baqi wanda ya dauki mai karewa ya fifita akan wanda bai karewa ka sani mutum yana da yaƙini ya san wannan gidan labudda ko ba jima ko ba dade sai ya bar shi saboda aika kan shi kenan ya gani da kanshi wani ma ya rufe dan shi da kanshi yana kallo ya sani an san za a bar gidan nan amma mutum bai aje maka komai a lahira ba kana nufin lahira nan ce da za a yi wayo ku duba maganar da muka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya haɗu da annabi ibrahim sai fa da annabi ibrahim ya bashi sako ya kawo mana yace ka ce ma al'ummar ka ina masu sallama ina gaishe su ka ce masu aljannan da aka tanadan ma al'umman ka aljanna ce gidan babba ne manya manyan gidaje ne saboda nabi ran shi yana can ya gani ma ya je ya gani yace to ka gaya masu su rika aiko da kayan da za a yi masu dashe dashe a ciki a kenan ya nuna daga nan ne za mu rika aika kayan aiki daga nan muna tura kayan aiki ana yi mana aiki kafin mu je amma mutum ya zo nan yana ta zubar da kayan aikin a nan wurin bai tura komai ba kuma ran da za a tafi ba sai an gaya mutum ba bari bale ya raki ci waɗanda zai raki da ya tafi da su ku duba abu dar abu abu abu darda da muka karanta mai kuɗi ne ɗan kasuwa ne ya yi sallah bayan manzon Allah ya yi jihadi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa ku kalli sadda ya zo ƙarshen rayuwarsa da abokan shi suka zo ina kuɗinka ina kaza ya ce ya tura su ji gaba ina yace ya tura su can sun yi gaba saboda yana da yakinin cewa an ce inna baina aydikum aqabatan mudarrasatan lan yanju anha illa kullu damirin mahzul lalle gaban ku akwai wata gada nan gaba wanda za a zo za a tsallaka ba wanda zai iya ketare wannan gadan illa kullu damirin mahzul sai wanda ya dana kanshi ya zama yara ne saboda bauta Allah kaga an yi azumi an yi salloli an yi bauta an yi ibadoji saboda haka ya tura su suka ce mun gane mu ma bari mu je mu ma mu tura ta mu shi dai wazi amma yau ana fama da mutane addini na kuka ta ko ina malam mutane ba su iya taimakon addinin nan ba abin da mutum yayi a ce mutum ya fi kowa kuɗi a garin ku amma ba abin da kuma yayi a garin ku sai dai aikin banza in aikin banza ya zo kowa ya iya ya bada gudunmawa a yi shi yadda ya kamata to mutum ya sani baka da wani gida da zaka shiga a lahira sai wanda ka gina daga nan fa in banaha bi khairin idan mutun ya gina gidan nan da alkhairi tsaba maskanuhu to wurin zama yayi kyau wa in banaha bi sharrin khaba baniha in kawo mutun ya gina gidan da sharri to kuwa asara ginin ya rushe abun ya yayi asara yayi asara ginin فماذا بعد هذا النداء الإلهي الكريم me ya rage bayan wannan kira wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana da kanshi allazi laysa fihi lubsun wala ghumud wanda babu wani abun da ya takude a ciki ko a ce ya rufe ba mu gane ba a fili yake wanda aka magana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wannan ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman ai wannan kama fi qawlihi ta'ala ai wata kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Qur'anan Arabiyyan shi Qur'anin nan an zo da shi littafi ne da Larabci ana ganewa ghaira da yawajin babu wani karkata a ciki a fili yake la'allahum yattaqun ko mutane za su ji tsoro nanu jami'an nusahidul amwat mu da kanmu nan duk wanda ya kai shekaru irin namu nan yana gani an yi mutuwa gaban shi wa nashi'uhum ay kullu hinin muna raka su ko da yaushe zuwa makabarta fa madha ba'da hada me ya rage bayan nan qala ta'ala araditum bil hayati dunya min al akhirah kun gamsu ne kun zabi rayuwar duniya ne akan lahira shi yasa ba mu shirya ba mu abin da ya kamata ba fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya jin daɗin duniya in an kwatanta shi da lahira ba komai bane face abu ne dan kaɗan wanda ma ba a iya auna shi ku diba wani wuri fa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta duniya da lahira yace kwatan kwacin duniya in ka kwatanta ta a lahira kaman ka je teku ne ka tsoma yatsanka ka ɗebo ruwa da yatsanka ka auna ka ga abin da yatsanka ya dangwalo wannan abin da yatsanka ya dangwalo shine duniya wancan tekun shine lahira akwai nisba a irin wannan akwai awo ya tsanka abin da ka dangwalo a teku wannan ruwan da ya ɗebo da ya tsanka ya ɗebo shine duniya wancan da ka baro tekun nan shine lahira yanzu da Allah mai hankali in ya auna wannan akwai bambanci ka ma iya kwatanta ma bambancin haka ce ga ma irin ya bambancin haka duniya ba take kwatanta da lahira amma mun tsaya muna ta fagan fagan ciki har shekarun da aka ma mu za su kare ba mai komai ba yanzu idan ka zo kana in aka ce maka an samu malami ko lecturer ne a makaranta mai tausayi dan yana da tausayi sai aka ce yana invigilating aka ba da jarabawa awa uku sai ya ga awa biyu da rabi yayi ya zagaya ya ga wasu ɗaliban komai ba su rubuta ba bai cewa kai to ne kake har yanzu malam injiniya wurin ku ne nan in mutum ya zaga ya kalla baya baya tunani ya ce ma dalibin to kai wai yanzu ne ka saura mutu 30 fa har yanzu ne kake ko ba za ka yi mai komai ba a matsayin malami wanda in dai ba yaro bane malami malami malamai waɗanda na sani lecturers irin wanda suka zama professors manyan wanda ba abin da suke nema yanzu ilimin kawai suke badawa ba wai don wani abu ba ko irin wanda yake da shekaru ba wai wanda yanzu shi ma graduate ne shi ma kaɗan kaɗan ya ɗara ga hankali kai ɗalibin wallahi tsofaffin malamai waɗanda suke sun iya malanta idan ya zo ya zo ya ga sauran awa an yi awa biyu da rabi ya zagaya ya ga wasu ɗaliban ba su komai ba sai ya yi tunanin me ya faru masu ya faru sai ji tausayin su daga lokacin nan ya kusa karewa amma ba su yi komai ba su komai ba su rubuta ba wani tun da ya tsaya da biyuran shi akan takardar nan ba shi kaɗai rubuta kai sai ya tambaye wani ma yana iya tambaye shi in bai tunanin a tuhume shi ko zai gaya ma ya tambaye shi ce kai me faru ya kai har yanzu kai baka ko salamun talatin fa wani har ya je kan allo ya rubuta shi gwara gwara ya ce 30 minutes ya rage saboda wasu su fadaka to yaya mutumin da zai sittin ko saba'in ya fi hamsin da wani abu ko ya yi sittin din ko har ya ma wuce saba'in din an ce kalla man yujawizuha sittuna aw saba'una sittin ko saba'in wanda zai ketare su ɗan kaɗan ne to mutum har shi ya ketare ba shi zai nuna ma zuwan kiran na nan ko yaushe zai iya zuwa ba ka ketare inda ake son ake cewa za a jar sittin ne ko saba'in yan kaɗan ke ketarewa to kai kama ketaren kuma har yanzu mutum ba zai tunanin cewa kiran nan zai iya zuwa ko yaushe ba ya samu ya wani abu kuma wurin da in an tafi ba a dawowa ya jama'a in an tafi ba a dawowa saboda haka shine wannan yake cewa ya man bi dunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal fal maut ya'ti fuj'atan wal qabr sunduqul amal yace ya man bi dunyahu ishtaghal ya wanda ya shagala da duniyarsa kawai shi duniya kawai ya sa gaba wa gharrahu tulul amal dogon guri ya dashi kullun yana tunanin za a kai lokaci kaza za a yi satilin za a canza za a canza al-maut ya'ti fuj'atan mutuwa tana zuwa ne bisa auke ba a tsammani sadda ba ka tsammanin za ta zo sai ta faɗo ko ta zo da daddare ko ta zo da rana ana iya wayar gari da mutum lafiya ba yammaci da shi ba ana iya yin yammaci da shi lafiya ba safiya da shi ba an yi ya ma faru da yawa wal qabru sunduqul amal kuma kabari shine a bakin aiki na shiga rufe kenan ba saura wa inna lana في المعلم الأكبر والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم القدوة والحسنة والأسوة حسنة مو إن إن دعنا جي a wajen babban mai karantarwa nan wanda ya fi kowa iya karantarwa mafi daraja kuma shine manzo mafi girma sallallahu alaihi wasallam muna da abin da zamu kwaikwaya mai koyi mai kyau ina ma arada an yubassira alladhina yalhasuna wara'a ad-dunya wal mal yayin da yaso ya jawo hankalin waɗanda suke lallage kullum kwadayin su abinda suke so su lasa su samu shine duniya walghina da wadata suna ganin su dole shine kadai abun nan su hatta walau kana zalika ala hisabi dinihim wa karamatihim wa khusranihim wa khusran akhiratihim yace koda wannan duniyar da suke nema zai zama su sadaukar da addinin su su sadaukar da mutuncin su su asarar lahirar su abu nawa wajen uku saboda neman duniya wani zai sadaukar da addininsa tun da wani sai ya yi shirka saboda wani abu da yake so ya samu ko abin da bai so ya samai sai ya yi shirka wa karamatihim wani sai ya zubar da mutunci kudi biyar da mata kan yi wani shi ya yi wani ta yi wata ta yi saboda samun kudi mace za ta fito wai a ce mace ta fito ta rataye jika ta tsaya bakin titi abin da take so kawai saboda a ɗauke ta a yi fasikanci dai ta ba ta kudi ita fasika shi mai ɗaukan fasiki kuma ba su damu ba saboda duniya wata saboda duniya ake so a ansa wurin shi ba zai bada ba sai an kawo mai mace ko an kawo mai kuɗi ko ta ina za a duk abin da ba a so bai so in an zo za a ci an san yadda za a yi sai a yi wata mace bagana ce wani ake so ta samu ta samu kanshi akwai abin da ake so a samu wurin shi amma ba zai yi ba sai ta yi mai magana ita ce a wannan mai sauki ne ita kuma nawa za a bata a ce za a bata kaza ta ce ai wannan nata ne bari ma ku ji sai ta sa waya ta sa shi akan hands free kawai ta kira shi a waya ta ce kana ina ne yanzu ya ce ranki ya dade ga ni ta ce ina neman ka wuri kaza ya ce ga ina zuwa ta ce kun gani to nawa za ku bani su ji ko baka sani ba kai to da aka sai ai zada da ita mace ce ba to da aka sai rubu da gudu a sa shi sai kuwa shi ko wurin uwarshi kuka je ita ce ai shi wannan fitinanne ne bai bai bai saurare kowa amma haka ba mace magana zai saurare ta ita bai saurari uwarshi da ta bai bai yana sauraren wata shi yasa su ma yanzu suke cewa da ka haifi ne gara ka haifi mata ne in yanke kan da ka haifi ne gara ka haifi mata ne to shi ne sun haka haka suke cewa yanzu saboda sun san cewa mace za ta juya su ta juya su yadda suke so حينما قال في الحديث الصحيح يعني أن النبي قد في حديث إن الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس باوي وداتا شيني يوم آتت شيني عرض كدرة wadata ba shine yawan kaddarori ba ba shine yawan asset ba a ce kai ke da kaza kai ka mallaki gidaje kaza wani ma sa hasali ma ni abun ma da ya bani tsoro mutum ya mallaki asset ba iyaka shi ma har ya mutu bai san iyaka abin da ya mallaka ba amma ya mutu aka kai shi masallaci bayin masallaci aka kulle aka ce ba za a iya kawo shi gidan shi ko ɗaya gidan baya da arzikin da za a tashi guda ɗaya ya kwana ai mai wanka a kai makabarta aka kai bayin masallaci aka kulle wanda in aka ce a yi binciken abin da gare ƙarshen ta sai an yi shekara ana lissafin abin da ba a tun da ana lissafin wasu na karuwa wasu na fitowa amma aka kai shi bayan masallaci aka kulle aka ce a kulle shi a masallaci ya kwana gobe da safe in ya so a mai wanka a masallaci a sa mai lufafa sai a je a nemi inda iyalan suka taru su ya je a kai shi bisa kafaɗa ya masu sallama wanda kake renawa kake wulakantawa ba a iya zuwa kusa da kai yau shine zai ɗauke ka kafaɗa shi kuma an gama kuma kenan sai dai ka a ce abun nan da ake bana a nahau khabaru kana sai dai khabaru kana a rika ba da labari so da haka haka ne wa humul ladina walakin al-ghina wadata ita ce ghinan nafs wadata zuci idan aka samu mutum wadatar zuci sai kaga yana da kadan amma ana tsammanin yana da da yawa wa humul ladhina ja'alu umura ad-dunya wa mata'aha ay fi qulubihim sune waɗanda suka sanya al'amuran duniya da dadin duniyar nan suka sanya su a cikin zuciyarsu fa shagalatu man dhikrillah suka mantar da su game da ambaton Allah wa makhafatihi da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala وأنستهم يوم اللقاء والجزاء sannan ta mantar da su ranar haduwa da Allah ranar sakamako saboda sun sa duniya rai wa huwa rasuluna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'malu ala rahatil mu'minin ga annabi nan sallallahu alaihi wa sallam yana aiki tukuru dan a hutar da mu'mine a samu abin da mu'mine su za su yi wa yazra'u fi qulubihimul qana'a war riba annabi yana sa masu wadata zuci da gamsuwa da Allah tabaraka wa ta'ala lima ruwiya an salamata bin ubayd ibn ubaydillah bin mahsin al-ansari saboda abin da aka ruwaito daga salama bin ubaydillah bin mahsin ay al-ansari an abihi radiyallahu anhu qala anhuma annahu qala daga babansa Allah yadda da su qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما أيهيزت له الدنيا دوان ديواي غري يا زمن الله تبارك وتعالى يا سنيا شلافيا لو أدكي شددكي شلافيا aminan fi sirbihi sannan kuma gashi amintacce cikin iyalansa yana cikin gidan hankalinsa kwance indahu qutu yawmihi sannan yana da abin da zai ci a wannan yinin na wannan rana faka annama hizat lahu dunya wannan kamar an yanke duniya ne gaba daya an bashi shi an riga an bashi arzikin duniya ya gama samu haka muke ya ka gani kadibaran nan da muka yi magana wani ma zuwa yana kukan talauci yana gaya ma ina jin Abdullahi bin Mas'ud ne yake gaya ma na manta dai yana kukan talauci ya ce mashi kana da mata yace yana da mata yace kana da gidan da kake kwana yace yana da shi sai yace ashe kai mawalaci ne sai mutumin shi ya wuya kada cewa ina ma da bawa mai mana hidima sai yace ashe kai sarki ne to me kake nema kuma Allah ya ma banda wannan to auna mu النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها يا سلام يا سلام النفس تجزع أن تكون فقيرة ري تكن كاسا حقوني akan a ce ba ta da shi ita ba ta so a ce ta rasa wani abu so ta ce komi sai ta mallaka wal faqru khairun alhali ko talaucin nan a ce ma ba komi kake da shi ba ka samu dan abu kifafan ay khairun min ghinan yutghiha yafi akan wadata da zata halaka mutum a ce an samu wadata da zata sa mutum yayi girman kai ya ketare iyaka ya kibin Allah saboda yana jin wane ne shi wannan musiba ce wa ghinan nufus huwa al-kafaf in an ce gina wadatar zuci shine kadaran kada han ka samu dan abin da zai ishe ka man kadan ka kame daga nan kawai ka ce kadan ya ishe ka kifafan ya zama na wadan kadan mai wadatarwa fa in abad in rai ya kiko daga wannan yana ganin wannan bai ishe shi ba fa jami'u ma fil ardi la yakfiha idan za a ba mutum duk abin da ke cikin kasa ba zai isa ba mutanen ko to naktafi bi hada Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu to da haka wannan yana da gayatu ahammiya mu lura da wannan mu lura da waɗannan abubuwa gayatu ahammiya mu wannan abu ne wanda ba ke so mutum ya san shi kafin mutuwa ta zo dan mutum rikicewa ma zai in ba isa ba na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا اللهم ربنا اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين